العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da amincewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta juma'a in ban kuskure ba 21 ko ga watan jimada athaniya shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam insha Allah zamu ci gaba darasin da muke yi a wannan littafi na Raddul Azhani ila ma'anil Qur'an inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurgudun abin da ya sawwaka muna roƙon Allah ya mana muwafaka muna cikin suratul a'raf aya ta ɗari da hamsin da takwas za a tashi mun tsaya inda ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira wato zuwa ga su a yahudu da ma al'umma baki ɗaya musamman su yahudawa waɗanda suke tutiyar an saukar musu da littafi Allah ta'ala ya yi yabo akan waɗanda suka bi annabi sallallahu Alaihi wasallam wanda dama sun same shi rubuce a cikin littafinsu na attaura da linjila kuma yana umarni ne da kyakkyawa ya hana mummuna har ma ya zo musu da rangwame wajen halatta musu wasu daɗaɗen ababe da da aka haramta musu a cikin attaura kuma sannan wani daga cikin takunkumi da aka samu su a cikin shari'arsu su yanzu in sun bi shari'ar musulunci an ɗauke musu wannan takunkumi don haka Allah maɗaukaki ya ambaci duk wanda ya imani da wannan manzo a cikinsu ya taimake shi ya karfafe shi kuma ya bi hasken da ya zo da shi to lalle zai samu rabo a nan duniya kuma zai samu rabo a lahira shi ne malin ya ce lamma ha wa lamma hakama fil kitabai ne min nuhuti rasulillah wa sharafi man ittaba'a yayin da Allah ta'ala ya hakaita abinda dama yake kunshi a cikin littafi biyun nan a taura da linjila na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kira shi annabiyul ummi da kuma darajar da waɗanda suka bi shi za su samu wajjaha al-khitaba ila annabi sai kuma ya juyar da magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya amuru bi bayani anna tilka sa'adata zairu mukhtassatin bi ahliha dan a bayyana cewa rabautuwan nan da aka faɗa aka jingina cewa in yahudawa sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suna da rabo to domin ayi bayanin cewa wannan rabon bai keɓanta ga su ma'abuta at-taura kawai ba bal hiya shamitan li kulli man ittaba'a aw man ittaba'a ta hade kowa da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ba ma'abuta at-taura ba ma ikhtisasi risalati kulli rasulin bi qawlihi tare da cewa kowane manzo da aka aiko a gabani an keɓe saƙon da aka aiko ma kowane manzo iya ga mutanensa ne alhali ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita kuma ga dukkan mutane wa irsali Musa ila fir'auna wa qaumihi da kuma aikowa da Allah yayi ya aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna da mutanansa ma'a innahum ghayru bani Isra'il tar da cewa su ba banu Isra'ila bane amma Allah madaukaki ya aike shi zuwa gare su mun gane ko domin farkon sakon ma da aka bashi cewa aka ce izhab ila fir'auna innahu taga kaga shi kuma ba cikin banu Isra'il amma me yasa ka an kira shi ne haka domin saboda a lokacin da banu isra'ilan da kiftawa a cakuda suke waje guda shi ya saka sai ya zamanto tamkar annabi musan an aike shi zuwa ga mutanensa to don haka falesa bi garibin ashe kenan in ba zai zama bakon abu ba an yi rasulallahu muhammadan ila jami'in nas a ce ma yahudawa kuma ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an aike shi zuwa ga dukkan mutane ko ba haka ba in sun yi musu ma sai a ce to annabi musa ai shi ma an aike shi zuwa ga fir'auna ko fir'auna da mutanensa su kuma kibtawa ne amma an aike shi ne zuwa gare saboda waccan ma'ana don haka ashe ba bakon abu bane in an aiki annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga dukkan mutane al-ardu wa ghayruhum imma larabawa ko waɗanda ba larabawa ba fa qala ta'ala sai Allah madaukaki ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون لا. واتبعوه واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون
kul to sai Allah ta'ala yake magana da annabi khitabul lin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ka fada musu ka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane yanzu kenan in waccan aya an fuskantar da ita zuwa ga banu Isra'il to yanzu kuma an kira mutane baki daya inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzan Allah ne zuwa gare ku baki daya Allah maɗaukaki ya keɓe annabi da wannan matsayi annabi ya faɗa cikin hadithin da ya ce o itu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli amma wasu abubuwa biyar wanda wani annabi a gabani na ba bashi ba ya ambaci cewa wa kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma kowane annabi ana aikensa ne zuwa ga mutanensa kadai amma ne an aike ni zuwa ga dukkan mutane to nan Allah ta'ala ya sake jaddadawa ya kai wannan manzo a wato ka ce ya ku mutane lalle ni manzan Allah ne zuwa gare ku baki ɗayanku wannan Allah ɗayan shi ne allazi lahu mulku samawati wal ard wanda shi yake da ikon sammai da ƙasa baki ɗaya la ilaha illa huwa kuma ku sani ba abin bautawa da cancanta face shi wannan sako ne da kowane manzo bai saba masa ba an sami ittihadi a cikin asali amma an sami bambanci a wajen reshi ba na kalmar tauhidi kowane annabi ya zo da ita ya kauni abudullah malakum min ilahin ghairu ya kauni abudullah haka zaka ga ana cewa wa ila adin akhahum salihah wa ila ثمود أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبد haka zaka ga ana ta fada ku bauta ma Allah ba ku da abin bauta in ba shi ba to nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa mutane baki daya la ilaha illa huwa ku sani shi wannan ubangiji da ya aiko ni ba abin bautawa da cancanta face shi yuhyi wa yumit shi yake rayawa shi yake kashewa kaga anan wajen an ambaci wasu daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wato inni rasulullahi ilaikum jami'a sai aka ce allazi wato shi Allah din nan shine wannan lahu mulku samawati wal ard kaga an kawo siffa cewa Allah yana da iko shi yake da ikon sama da ƙasa kuma aka kawo siffa na cewa shi kadai cancanta abota masa sannan aka sake kawo sifa na cewa shi ne yake rayarwa shi da yake kashewa fa'aminu billahi wa rasuli to ku imani da Allah ku imani da manzansa annabiyul ummi annabin nan wanda yake ummiyi allazi yu'minu billahi wa kalimati wanda shi manzan ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da kalmar Allah shine alkur'ani shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da abin da aka saukar masa na alkur'ani don haka tun da wannan shi asiffarsa to kuma ku koyi da shi wajen haka shi yasa Allah ya ce wattabi'uhu to lalle ku bi shi umarni ne anan la'allakum tahtadun tsammanin za ku shiryu ai idan kun yi haka za ku samu shirya ai turshidun Allah zai shirya da ku zuwa ga hanya mai kakka hadhihi al-aya mana yace ita wannan aya ta tawassatu siyaqal qissa ita ce ta raba siyaqin ita wannan kissa din ta tsakaita shi gida biyu la'anna masaqa surati lil ibrati wat tawjih domin maganganar ita wannan sura abu biyu ne janibi guda tana kawa bayanai lil ibra domin a samu lura a rike izina dangane da abin da ya faru a baya janibi guda kuma at tawjih a nusar da mutane zuwa ga abin da ya dace shi za su yi fahuna mawdu'u taujihin qawiyyi to yanzu an fara digire na fuskantar da mutane zuwa ga abin da ya dace fuskantarwa ko mai karfi bi munasabati taujihi bani isra'ila saboda munasaban nusar da banu isra'ila da aka yi ila ma sujjila fi kitabaihim dangane da abin da aka riga aka rubuta a cikin littafinsu guda biyu at-taurata wal injil a cikin at-taura da kuma cikin linjila duka an nusar da su akan su yi kira zuwa ga wannan hanya li yad'u ma'an nasi jami'an to yanzu an kira su an hada su duk da an kebe su da littafai guda biyu to yanzu an hada su kuma baki daya an kira su tare da sauran mutane baki daya aka ce ya ayyuhan nasu wato wanda suke masu attaura masu linjila da waɗanda ma ba a ba su littafi ba amma dai wa in min ummatin illa khala fiha nadhir Allah ce ba wata al'umma sai da wani mai gargadi ya wuce a cikin ta dan haka kowane mai kowace al'umma tana da mai gargadi kada ka ga waɗansu a can wani sako a inda suna bautan abin nan komai ma suka ga dama suna bautawa ka ce ba aika musu annabi ba an aika musu karka waɗansu a can tsibiri na tibet monks buddhist ne ko abin da ya kama da haka ka ce ba aika musu ba an aika musu ba al'ummar da Allah ta'ala ya ce ba aika mata manzo ba da ya gargadi amma iya al'ummar ake aikawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah madaukaki ya aika shi ga dukkan mutane to yanzu an haɗa dukkan mutanen a wannan kira yayin da ya ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a to don haka yanzu an hada da banu isra'ila da waɗanda ba su ba liyad'u ma'an nasi jami'an a kira su tare da mutane baki daya ilal imani bir rusul ko bir rasuli zuwa yin imani da shi wannan manzo annabiyil ummi annabin nan wanda yake ummiyi wato wanda aka aiko shi a cikin al'ummar da ba a ba ta wani littafi ba wato abin nan alƙawmatul ummiya kenan eh al'ummatul ummiya wanda ba taɓa aiko musu littafi ba ai su ba taɓa aiko musu littafi ba amma a cikin larabawa ma fa an aiko musu manzo ko waɗanda suke makwabtaka da su ai an ce samudawa ai kaga suna yanzu wajen inda samudawa suke a cikin jaziratul arab an ce asalinsu tun kafin annabi ibrahim aka aiko san samudawa suka rayu tun kafin annabi ibrahim adawa kuma sun riga su wancan na farko su qur'ani Allah ya ce adan al'ula sai aka ce wa samuda kaga sune kenan adan thaniya shi yasa waɗansu malamai suke musu inkiya da haka adan thaniya saboda suna da suna da dangantaka da siffofi shigen iri daya to kaga su ma suna nan ne a tsakanin nan biladul haramain a yanzu da kuma kasan yaman amma a yanzu kuma sun fada ne ma wa matsugunin su ya fada ne a cikin ina a cikin biladul haramain to amma dai ba a ba su littafi ba shi yasa ake ce da su wato ummiyai wanda ba su da littafi kuma jullun su ba su iya karatu da rubutu ba kaɗan ne waɗanda suka iya karatu da rubutu shi yasa ka'af ibn malik a cikin hadithinsa da yake faɗa hadithinsa na mashhur yake ambata cewa lokacin da aka aiko masa wasiƙa daga maliku ghassan aka ba shi wasiƙa sai ce wa ana katibun kuma dama ni na iya rubutu da karatu me yasa ya faɗa haka me kawo batulami in babu shi ai ya faɗa haka ne saboda ba kowa iya ba mafi yawan mutane ba su iya ba shi yasa lokacin da aka yi yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sanya kowa ya bada haraji a sake shi waɗanda ba su da koran yau ba su da wanda zai ba su kuma sai annabi ya ce to waɗanda suka iya karatu da rubutu a cikin ku ga mutanen madina sai zabo musu matasa guda goma a ce zaunar da su koya musu rubutu da karatu sai kowa ya koyi rubutu da karatu shine fansarka kaga dama musulunci ya zo da kamfen na literacy ba wanda zai mana wani kidibidi dama mu da da tsarin mu muke musulunci yana da tsarin sa eh Allah ka shirar da mu to shine nan aka kira su su yi imani da shi wannan manzo annabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wanda dama sun same shi a rubuce a cikin littafinsu a taura sun gan shi a cikin linjila ware wake Allah ya faɗe shi ko a yanzu wanda aka jirkita din ai irin su malam Ahmad da Allah ya masa rahama ai ya fitar da littafi ya rubuta ko eh Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the bible ya kawo dalilai a cikin yanzu wanda aka cakuda aka caccakudan ma amma dai siffar annabi bata fita ba bata kuya ba sai da ya ishara ya ce gashi nan ƙwarai wake kuma wani ya musu a gani to don haka sun san annabin annabi ne mala ya ce sun malana a rufu ma hasala ba a darwaji fati sannan ba san me ya faru ba bayan da aka yi wannan tsawa wanda annabi musa ya ɗauki mutum saba'in allaci akhazat rijalati bani isra'ila ba da da'awati musa wanda ta kama mazajen bani isra'ilan nan bayan addu'an annabi musa alaihi salam wabtihalatihi muna da kuma ibtihali da yayi kamar mubahala walakin fi siyaqil qissa fi suwar ukhra amma a cikin siyakin wannan kissan a wata sura da suratul bakara annallahu ahya'un ba'da rajifa Allah ta'ala ya rayar da su bayan wannan tsawa faraja'u ila qaumihim mu'minin sai suka koma zuwa ga mutanen su suna masu imani inda Allah ta'ala ya ce wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatkum as-sa'ika wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun to kaga Allah nan ya ambaci cewa ai ya kuma rayar da su domin su yi shukura su ci gaba da gode ma Allah subhanahu wata'ala wali daf'i ma asa an yutawahhama min takhsis kitabati rahmati biman yattabi'u muhammadan fi waqtihi faqat don a tunkude abinda ka iya yiwuwa ai kuskuren fahimtarsa cewa ayat ta keɓance wajabta rahaman nan da aka ambata a cikin aya biman yattabi muhammadan ga wanda ya bi annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam fi waqti faqat a zamaninsa domin ayat ta ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'anu fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimati wattabi'u sai aka ce la'allakum tahtadu to dan kar a samu tawahhumi a samu rashin fahimtar cewa wannan albishir din da alwashin shiriya din in an bi annabi ya tsaya ne kawai ga waɗanda suka bi shi a zamanin sa dan kar a samu wannan wahamin bal amun biman amana bi Musa amma ya hada har waɗanda ma suka yi imani da annabi Musa a attaura suka yi ta rike attaura har zuwan annabi kaga ba a zamanin sa suke ba almutadammin bi zalika qabl waqtihi wanda ya tattara faruwan hakan kafin lokacin sa wanda ma suka mutu suna riko da attaura riko na gaskiya da wadanda kuma suka yi riko da attaura har lokacin da annabi ya zo kuma suka yi imani da shi kaman abdullahi ibn salam to fa laysa banu isra'ila kulluhum mahrumina min zalik kenan sai ya zamanto ba dukkan banu isra'ila da suka mutu kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne aka haramta musu wannan shari'a ba akwai waɗanda sun mutu akan shari'ar duk da Qur'anin bai zo ba amma ma dama sun yi tamassuki da littafin da Allah ya aiko annabi Musa sun yi aiki da shi da imani to su ma sun samu fa qala shine sai Allah ta'ala yake cewa
ومن قوم موسى أمة يهدون بالهك وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي أشرة أسباطا أمما وأوهينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بأساك الهجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allah ta'ala ya ce wa min qaumi Musa kuma daga cikin mutanen annabi Musa ai wa kana min qaumi Musa kenan takadirin sa fi zamanihi a zamanin nasa lokacin ma da yake nan ummatun akwai wasu al'umomi ai jama'atun akwai jama'a ya haduna bil haqqi waɗanda suke shiryarwa ai suna shiryar da mutane bil haqqi game da gaskiya sai riko da attaura yadda ya kamata a rike kamar irin su yusha bin nun shi bai taba sabawa annabi Musa ba kuma shine yaron sa na wai qala Musa li fatahu kuma yana tare da shi har lokacin da annabi Musa ya rasu da yake haruna ya rasu kafin annabi musa da shekaru ana cikin wannan tihin na shekara arba'in din nan da allah ya ɗaura musu ƙasa shi ma annabi musa a nan ya rasu ba isa zuwa inda ake son a je ba to kafin ya rasu ya yi wasiya a kan cewa yusha'u ya zamanto shi ne khalifansa yusha'u ya zamanto khalifansa kuma sai allah ta'ala ya kuma sa manzanci shi ma ya zamanto annabi manzo ya ci gaba da tajididin at-taura to don haka nan Allah ta'ala ya ce wa min qaumi Musa lalle daga cikin mutanen Musa alaihi salam ummatun akwai jama'a yahduna bil haqqi wanda suke shirar da mutane game da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da wannan gaskiyar suke yin hukunci suke tsaye da adalci aikin hukumi ba da Musa wajen hukunci da za su aiwatar bayan kushewar annabi Musa da wannan shiriyar da ya zo musu da ita ta attaura da ita suke hukunci ma'ana sun sami istiqama ba dukansu ne suke lalatattu ba akwai mutanen kirki duk da cewa annabi Musa sai da aka kai munzalin da ya ce rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi saboda me ya saka yi haka ba wai dan waɗansu sun zamanto lalatattu ne a zahiri ba a'a saboda yanzu an kai munzali yawan saba masa da suke yi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai ya ga ba zai iya wa kowa taskiya ba sai kansa da ɗan uwansa annabi harun saboda su manzanni ne masu mai wanda ba shi da isma sai ya ga ba zai iya masa taskiya ba saboda ya ga irin yadda aka dinga saba masa a cikin al'amura amma ba wai dan dukkansu an tara su a cikin sabawa Allah ne ba fala ta khalwa ummatun min khairin don haka al'umma ba za ta taba zamantowa ba tare da alheri ba kada mutane su yi jama'u a duk yadda al'amarin ya kada kai jama'u ba a jama'u a kirki ba a jama'u a tsiya saboda an kai gaya wajen lalacewa ka ce ai duk yanzu babu mai amana kar ka faɗi haka ko kuma an kai gaya mutane suna ta a ce ka ai mutanen nan dukkan su mutanen kirki ne a'a ba a taskiya ga mutane duka hasali ko mutum ɗaya ba a masa taskiya sai dai ka ce ga abin da kake fata haka hadisin annabi ya ambata mana eh haka za na hasibuhu wa la nuzakkihi ala Allah saboda Allah shine ya san menene al-asrar asrarul qulub ba wanda ya sani sai Allah kai dai zaka yi aiki da abin da yake bayyane in kyawu ne ya bayyana sai ke hukunci da kyawu ka ce lalle muna tsammani mutumin kirki ne a yadda ya bayyana in kuma tsiya ne sai ka ce a to mu dai a ganin mu wannan dai ba maganin sa a cikin mutanen kirki dan mu ga halayya kirki tare da shi ba kai ka bada shaida akan abin da ka shaida to don haka ashe mutane ba sa lalacewa baki daya faminhum man masathum tilka rahma don haka a cikin annabi mutanen annabi Musa din akwai wanda wannan rahmar su ma ta ta shafe su suna yin adalci don haka fastamarwa alaiha kuma suka ci gaba da dokewa a kayanta ana ta samun mutanen kirki mutanen kirki haka dai tsirari a ciki hatta amana bin rasulin nabiyil ummi har sai da suke imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka kira shi annabiyil ummi allazi yajidunahu fi tawrati wal injil maktuban fi tawrati wal injil kaga kamar abdullahi ibn salam abin da ya masa ishara ya gane annabi ai abin da ya karanta a littafi salman al-farisi asalin ba an haife shi a cikin addinin christianity ba ne amma ya yi addinin yahudiya kuma sannan ya yi addinin nasraniya hasali ma yana cikin addinin nasraniya an tura shi daga ƙasar sham malaminsa zai rasu ya ce masa to ni da yanzu asani na mutum ɗaya ne in sani wanda yake kayan asalin koyarwar annabi isa ta kuka je ka same shi yana can a kasan bagdad ya tafi can ya je zauna da shi shi kuma da zai mutu sai ce masa to ni ba ni ban san wani yanzu wanda yake kayan wannan aqidar tamu ta gaske ba amma zamanin zuwan annabin ƙarshen zamani yanzu yadda muka gani a cikin linjila ya zo kuma wajen da zai zo shi ya yi kama da waje kaza sai siffanta masa ya tarbi ba lokacin sai ce je ka wajen watakila ka yi sa'a kai dace ya kama hanya shi kuma har aka sai da shi a matsayin bawa to kaga shi ma ilimin da yake da shi na waɗannan littafa shi ne ya sa har ya san alamun annabta na annabi shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya fara sauka a nan a Quba a nan annabi ya fara sauka sai da yan kwanaki haka wasu sun ce kwana goma wasu sun ce sati da wasu sun ce sati biyu tukunne karasa cikin Madina proper kuma ya gina wannan masallacin kuma shine shi yasa aka ce da masjidin ussifa ala taqwa min awwal yawmi to kaga Salman al-Farisi shi ma jaraba annabi yayi ga wasu abubuwa guda uku wanda ya sani an ambata to kaga ashe akwai tsirari ɗaiɗai ko waɗanda gaskiyar da suke tamassuki da ita na attaura da na linjila shi ya nusar da su zuwa ga imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a wajaje a cikin alkur'ani kama a cikin surta ali imran ya ce wa min ahal kitabi ummatun a'a wa min ahal kitabi e ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun ayar da dana ne ma dan wa inna min ahal kitabi laman yu'minu billahi can karshen ta ko laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim kaga nan ma Allah ba da shaida ko ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'in lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna allaha sarrul hisab to kaga ainan Allah ya ambace ya ce a cikin ahlul kitabi akwai wanda suka yi imani da abin da aka saukar muku Qur'ani kuma sun yi imani da su ma abin da aka saukar musu at-taura ko linjila wanda dama ita ta nusar da su zuwa ga imani da alqur'ani yayin da yazo to don haka su ma sun shiga cikin wancan albushir da aka yi shi yasa nan Allah ya ba da shaida akan su min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi yahdun thumma inna bani isra'ila likathrati isyanihim wa mukhalafatihim lima umiru sannan su bani isra'ila saboda yawan sabon su da kuma sabawa dangane da abin da aka umarce su ja'alahumullahu min awwali amrihim fi musibati ta'assubil qabili al'unsal sai Allah farkon wato da saba wanda suke ga abin da aka umarce sai Allah ta'ala ya sanya su farkon al'amarin su cikin musibar da Allah ya jarrabe su da ita sai aka sanya musu at-ta'assubul qabili kankame mahaula kankame ma kabila al'unsari wato na nuna cewa kai wanda yake naka shine naka shine al'unsuriya wato mu kamar yanzu misali a ce nepotism ko tribalism ai kaga wannan yana indicating din ta'assubanci ne ko to at ta'assubul unsuriya kenan wato mu ce nuna in ba nasa ba shi ba ruwansa da kowa to farkon abin da aka so majaraban su da shi kenan Allah ta'ala ya sanya su eh walam yuhad shu'uruhum sai ya zamanto shu'urinsu abinda suke filin tunane-tunanensu da gamsuwarsu akan abubuwa bai taɓa haɗuwa waje guda ba shi yasa Allah ta'ala ya ambata ya ce ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta wallahi ko a yanzu ba waje ɗaya suke ba wallahi ko a cikin Isra'ila ba zuciyarsu ɗaya ba waɗansu suna tsanan wasu kuma waɗansu suna cin ƙafar wasu wasu suna ga su ga bayan wasu haka suke suna da wannan ta'assubancin wa zalika qawluhu ta'ala wannan kuma shine fadin Allah da Allah madaukaki yace wa qatta'nahu musnatai asharata asbatan umaba sai muka yayyanka su ai faraqna bani isra'il ma'ana aka katkatse su aka raraba su su bani isra'il ithnatay asharata asbatan sai suka zamanto wato jikanu jikanu in an ce asbat jam'i na asibtu sibtu kuma ana ishara ne zuwa ga gidajensu gidajen banu isra'il saboda ai kamar yadda muka sani isra'il na suna annabi yaqub ne da yaransu don ya ce banu isra'il ma'ana kama a ce banu yaquba ‘ya'yan Yaƙub, an ce da yaransu Isra'il yana nufin Abdullahi, to shi ne sai ake jingina tun da ‘ya'yansa, kamar yadda dai tarihi ya nuna ‘ya'ya goma sha biyu addashi. To sai zamanto kowane ɗa a ciki, zuriyarsa sai ta zama tamkar ƙabila. To sai Allah maɗaukaki jarabawar da ya fara musu na musibar da ta shiga tsakaninsu, sai ya zamanto da suka yi yawa, suka yi yawa, suka yi yawa. to sai zamanto waɗannan suna cin kafar waɗannan waɗannan ba ruwansu da waɗancan ba su sami ittihadi ba ba sami ittihadi ba ka duba abin da annabi kuma Allah ta'ala ya bashi na ni'ima yadda ba ma wai ƙabila ɗaya ba a'a ƙaba'ilul arab baki ɗayansu sai da suka sami ittihadul kalima ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakin Allah baina qulubi walakin Allah allafa bainahum Allah ne hada zuciyarsu sai suka hadu suka zamanto guda ɗaya al'umma guda ɗaya to wannan shine abin da Allah ya soma jaraban su da shi wa zalika qawlu ta'ala shine abin da Allah ya ce wa qatta'nahum ithnatay asharata asbatan sai muka kakkatse su ma'ana aka rarraba su wato sifɗi-sifɗi guda goma sha goma sha biyu sai suka zama tamkar ƙabilu umaman kowace al'umma ce mai cin gashin kanta badalin min ma kablau umaman na yana nufin asbaɗan ɗin ai ji allahun asbaɗan mutafarriqin muka sanya su ƙabilu jikanu ne suka rarrabu kal umami tamkar kai ka ce kowace al'umma ce mustaƙilla fit tafarruqi wa ta'addud wajen yadda suka rabu da kuma yadda yawansu yake za su iya kirga junan su ce wannan kaza ne wannan kaza wannan ai ba a cikinmu yake ba wannan ai ba a cikinmu yake ba sai suka zama haka wa bayyana kaifiyata tafriqihim sai kuma Allah ta'ala ya bayyana yadda aka rarraba su din faqala sai Allah madaukaki yace wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga Musa idistasqahu qaumuhu idan mutanensa sun nemi ya shayar da su ruwa fitihi a cikin wannan tihin ka duba dai gata da Allah ya musu cewa aka ce za ku je ku wani gari in kun je wannan gari za ku yaƙi mutanen garin kar ku damu da su duk abin da kowa ga kada tsorata ku in kuka yaƙe su Allah zai ba ku nasara wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'mini ku dogara ga Allah in dai da gaske ku kuna da imani aka zabi mutum goma sha biyu kuma an rarraba su ne da farko domin al'amarin su yayi daɗi tunda yanzu sun yi yawa ba zai yiwu a haɗa su baki ɗaya ko da a shawara ko abin da ya kama da haka ba to sai aka ce to yanzu a dinga kirga su a matsayin haula-haula in wakilci ake nema annabi Musa yana son wasu wakilai to sai a ce wannan haular ta kawo representatives waɗancan su kawo representative shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ba'athna minhum 12 naqiba وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتوا الزكاة هزوا كرشي كاغا اثني عشر نقيبا وكيليكو دا قوم شابيوكو كاو دم أجي أغايا متانا سكي su kuma da suka je suka ga mutane wadan zabga zabga ne aka ce kar ku bada labari da suka sai suka tsaye gunta mutum biyu ne basu faɗa ba to kaga a wannan lokaci ne Allah subhanahu wataala da annabi Musa ya kai ƙara wajen Allah yace fafaruk bainana wa bainal qaumil fasiki ya Allah ni yanzu ba da garanti a kayan biyayya ga umarninka in ba ni da dan uwana Haruna ba dan haka ya Allah yanzu kai hukunci a tsakanin mu fafaruk bainana wa ta'i uhkum bainana wa bainal qaumil fasiki yi hukunci a tsakanin mu ya Allah to sai Allah ta'ala sai yi hukunci shi ne ki 40 sanatan yatihuna fil ardh sai Allah ya sanya musu shekara arba'in ya digirin imuwa za su yi ta yi a cikin ƙasa sai aka samu farsakai hudu iya farsakai hudu a iyanin suka dinga imuwa za su tashi su yi tafiya su wuni suna tafiya suna tafiya suna tafiya sai sun gaji la'asar ta yi ce to gara mu ya da zango a nan wajen mu huta in Allah ke mu can wajen asuba kuma ma tashi mu ci gaba sai asubar ta yi idan an tashi sai an fara tafiya gari ya waye sai su gansu yanzu ashe sun dawo ne inda suka bari a da haka fa aka musu iya wannan radios din basu bashi ba shekara arba'in kuma annabi musan yana ciki annabi harunan yana ciki mutanen kirkin suna ciki kaga shine kamar yadda Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wani lokaci idan masiba shi yasa dole a hana mummuna a yi umarni da kyakkyawa musibar wasu takan shafi wasu to amma tare da wannan din da ya same su sai Allah maɗaukaki sai yake saukar musu kuma da ni'ima tunda yanzu an ɗaure musu ƙasa babu ba su je gari ba ballantana su samu abinci sai ake saukar musu ruwa abin nan ruwan darba ake saukar musu 'ya'yan cila kuma sai ake suka in za su nemi ruwan sha tun da za su nema duk ba tsakanin masar ne fa da ƙasar sham masar ba ƙasar sham ba masar tsakanin masar da ƙasar falastin kaga wajen shi ma abin nan ne hamada hamada ne hamada ne ma to Allah ta'ala ya san cewa za su nemi ruwa kamar yadda ya kawo shi da labarin dama sun nema da wa idh Musa to nan Allah madaukaki ya ce wa auhayna ila Musa sai muka wahayi zuwa ga annabi Musa idh tasqahu qaumuhu idan har mutanensa sun nemi ya shayar da su ruwa anid rabbi asakal hajara to ka bugi jikin dutse da wannan sandar taka sai samu wani katon dutse fa darabahu sai buge shi fambajassat min huthnata asharata aina sai koramu hancin ruwa guda goma sha biyu fambajassat sai ya keto daga ciki da ya bugi sandar sai gashi harcen ruwa ya keto ta cikin dutse spot daban-daban daban-daban guda goma sha biyar da kowace kabila za ta je ta tasha ruwanta to kaga Allah subhanahu wata'ala tun da yanzu ayi sabo suka yi maimakon Allah subhanahu wata'ala ya ba su ittihadul kalma yana daga cikin ukuba ai Allah yana da iko ya ce a buga rijiya ɗaya ta fito ko amma sai Allah ya ce rijiya goma sha biyu ne za ta fito kaga daga nan sai aka dasa musu rabuwa saboda Allah ya ta'ala yana so musu ukuba da bambancin kalma in aka san bambancin kalma to za a dinga yaki a tsakani wannan yakin kuma shi ma sai ya zama to nau'i ne na ukuba mun fahimta fambajasat min huthnata asharata aina bi adadil asbat sai Allah ya ce kada alima kullu unasin mashrabahu ko wadanne mutane a ciki sun san mashayarsu ai kullu unasin ai kullu sibtin minhu kowace kabila kowace haula ta jikanu sun san rijiyarsu ai ainahum alkhassati bihim wanda take banta da su wani ba zai sha ba kaga daga nan fa za duk lokacin da aka rabu to rowa za ta shiga haka ne wannan zai ce wannan nawa ne da lokacin da ake zama irin na iyaye da kakanni ina gida ne dama duk gida ɗaya ne ƙato ko bappawa na ta can bappawa na ta can da can shi kuma kaka ya riga ya gama tsufa dama kawai yana zaune ko gona ma shi baya zuwa gewaya ‘ya'ya da jikanu ne suke zuwa aiki a gona haka ne ko kuma sai ga duk gonar dama guda ɗaya ce kuma rumbunan nasu ga sunan da haka idan an yi ba wanda zai ce nasa nasa in an zo duk a rumbu ake sawa kuma idan za a yi abinci duk matan gidan za su haɗu ne a abinci kowa ya ci in har ɗaya daga cikin magidanta ya rasu a cikin gidan to ba ma wanda zai sani sai dai in matansa suna so su yi aure to sai su fita su yi wadda ba za ta yi aure ba ɗakinta yana nan da 'ya'yan kuma za a ci gaba da tarbiyyarsu da ciyar da su da komai ba wani abu an samu ittihadul kalima ba kuma wanda yake kalimin kazana wani kazana wani duka komai na kowa ne amma daga lokacin da aka raba aka ce wannan nasa kaza wannan nasa kaza to fa yanzu kishi zai shiga gasa za ta shiga rowa za ta shiga in ba a yi sa'a ba a dalilin haka za a iya saɓani saɓanin zai iya kewa mushajara har ma a iya yaƙi haka ne ko to kaga sai Allah ya kafa mu dan ba na rabuwa a samu rarrabar zukata saboda kar su samu ittihadi al'umma annabi Muhammad kuma sallallahu alaihi wasallama da yake masu da'a ne duk abin da yazo ya ce sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir an dawo daga yakin uhudu aka ce jikinsu duk da jini wani ma an karya masa nan an yi waye da kyar suka dawo gida amma suna zuwa annabi ya ce to mala'ika jibril ya zo ya ce mini a sake komawa can bakin uhudun wallahi haka suka ɗauka da kyar suke ɗaura sulken da ke jikinsu saboda raunin da aka musu suka ɗaura sirdi suka kama hanya kuma suka tafi kadiyayya ta kai matuƙa to kaga da yake su masu biyayya ne sai Allah ta'ala sai ya ba su tukuci da ittihadul kalima sai zuciyarsu ta zama tamkar zuciyar mutum ɗaya haka suka rayu to su Allah ta'ala sai ya jarabe su kad alima kullu unasin mashrabahum ay ainahum khassata bihim wa hadha asasul khilafi bainahum mal yace wannan shine tushe na sabanin da aka samu a tsakaninsu wa in jama'u fi ma ya'ti ba'd ko da kuwa cikin abin da zai zo zaka ga kamar sun dunkule waje guda to fala yastami'un wallahi ba su haɗu ba ko da bayan wannan qadiyya da wasu bayanai da za su zo a gaba za a nuna ma kamar a hada suke ba a hada suke ba shi yasa Allah ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta la'anna shurba ko asasul bila ba da yace domin ai abin da za a sha ruwa kenan shine tushe na gini da haka idan aka sha tunda yanzu a rabe ake aka sha ruwa wannan da ijtihadi ne wanda malamai suka yi ba lalle zama shine dalili ba wallahu a'lam Allah ya ce wa zallalna alaihimul ghamama amma a cikin tayhim fa domin Allah ya nuna musu cewa ba ya musu ne da gayya ba ya musu wannan ɗaurewar ƙasan ne don su tuba su shiga hankalinsu su bi abin da aka ba su na shirya na attaura a hakan zafin rana in ya dame sai Allah ya sanya musu girgije ina musu inuwa zallanna alaihimul gamama sai muka inuwantar musu da girgije a kansu girgije sai yake musu ba su inuwa fitihi min harbi shamsi daga zafin rana in suna tafiya rana tana ƙuna sai girgije kawai sai ya a sama sai ya dinga bin su suna dan samun sanyi suna dan samun abin nan bayan wannan wa anzalna alaihimul manna wassalwa kuma sai muka saukar musu ruwan darba wassalwa aka saukar musu salwa wasu yayan wasu tsuntsaye da yan kanana wasu suna ce musu quails ko eh kuma at-taranjabin wato abin da aka saukar musu shine darba wa huwa shay'un hulwu wani ruwa ne wanda yake mai zaki sai ya dinga sauka a jikin kamar zuma yake kamar tacecce zuma sai ya dinga sauka a jikin ganyayyaki da wajaje jikin dan dutse haka sai ya taru sai ya zo su dinga diba suna sha wannan ne yana ba su dukkan nutrients din da ake bukata a jiki a madadin abinci kuma ga 'ya'yan cila eh suna ta ci shi ne fa abin da ya kai gaya suka ce lan nasbiru ala ta'amin wahidin kai Musa mu fa mun gaji da abinci ɗayan nan ka roka ma fadu lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard mu ka roƙa mana ubangijin ka tunda yanzu muna hutawa a nan wajen mun kasa barin iya tsakanin nan ya fitar mana tsirrai ya ba mu damar da za mu yi noma kawai mu dinga samun abinci mu mun gaji da zuma da naman naman naman kaji eh da spring water mu ya ishe mu haka mu so muke mu je mu noma mu ci gero eh mu ci dankali kaji fa mutunci Allah ya sauwaka wattayar as-samani da kuma tsuntsaye da ake saukar musu wato shi wannan din da salwa shi ne ake ce shi a tsayar samani bi takhfifin mil wal qasr wa qulna lahum sai kuma Allah ya ce musu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga abu mai daɗi mai tsarki in an ce tayyib yana ɗauka abin da yake halal yana ɗauka abin da yake mai tsarki yana ɗauka abin da yake mai daɗi duk ana ce shi tayyib to ku ci daga tayyibat daɗaɗan abubuwa tsarkakan abubuwa na halal da Allah ta'ala ya baku ma razaqnakum abin da muka arzuta ku da shi min al-khair was salwa thumma la tatta'iduhu ila al-muharramat sannan kuma kada ku ketare wannan zuwa ga abin da Allah ya haramta muku fanan taqimu minkum sai mu muku azaba ta intiqami وقد أشربوا حب المخالفات أما سوف دعما أن شاهد دسو سنن قونان سسابا ما أبين دا الله يأيكو tun daga lokacin da suka ga ɗan maraƙi ai suka ga abin nan wannan abin nan dumakan nan suka ce ijalla na ilahan kama lahum aliha shi saka suka zo suka yi ɗan maraƙi sai bautar dan maraki saba ma Allah ya shiga ransu aka ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim a dalilin kafircin da suka zaba sai aka kaunatar musu tsananin kaunar bautar dan maraki ma'ana aka kaunatar musu shirka da mukhalafat da saba ma dokar Allah sai aka kaunatar musu wannan a cikin zuciya saboda kafircin da suka zaba wa kansu fa khalafu al-awamira sai suka saba wa umarni duk umarnin da aka musu sai su saba fa akalu suka rika cin wannan abin da Allah ya arzuta su da shi walam yashkurullah ala zalika amma basu gode ma Allah ba ma'ana basu bi umarnin da Allah ya faɗa ba wa ma zalamuna amma fa yin hakan da suka yi Allah ya ce basu zalunce mu ba i ma'ana ba cutar da Allah suka yi da komai ba walakin kanu anfusuhum yadhlimun kawunan su ne suka zalunta kaunan suka zalunta shi ya saka akan irin wannan zaluncin ne ma Allah ce fa bi zulmin minan ladina hadu harramna alaihim tayyibatin uhilla lahum a gaba kuma sai aka saukar musu doka wasu abubuwa masu daɗi ma aka ce an haramta musu saboda su yanzu dama butulai ne sun zalunci kan sun saba ma Allah subhanahu wata'ala thumma zakara ba'ad al'ashiya allace khalafu fi al'awamir sannan bayan haka sai kuma ya ambaci wasu abubuwa waɗanda suka saba umarnin Allah ɗin game da su faƙala sai Allah ya ce
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة وادخلوا الباب سجداً وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون
الله تعالى يجي wa izkila lahum kuma ka ambata yayin da aka ce musu uskunu hadhihi alqarya ku je ku zauna a wannan alqarya bayan da suka fita daga wannan tihin kenan baitul muqaddas ku shiga baitul muqaddas ku zauna a ciki wa kulu minha kuma ku ci daga cikin arzikin da ke garin haifu shittum duk inda kuka ga dama wa amma ga abin da aka muku umarni ku rika fada hittatun ku rika cewa hittatun umiru bi an yaqulu hadhihi al-kalima an umarce su fadi wannan kalma ai an ta hutta anna khadayana ya Allah ka shafe mana kurakuran mu da muka yi a baya ba za mu kuma ba ma'ana sai ta istighfarin kenan su fadi wannan kalma hitta hitta wadkhulul baba sujjada kuma idan za ku shiga babul qarya garin lokacin da ku zo za ku shiga ku shige shi kuna masu sujada abinda ake nufi sujada anan ai mutawadi'ina ala hay'atir waqi'in kuna masu kankan da kai a cikin siffa ta masu ruku'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya bude masa makka bai shiga irin yadda sauran shugabanni suke shiga idan sun ci abokan gaban su da yaki su shiga da izza ana daga kai ana abin nan ba sallallahu alaihi wasallam da ya zo shiga sai ya dukar da kansa kaman ka ce ya kifa kansa a kayan abin hawarsa ya dukar da kansa saboda tawazu'i ga ubangiji a wannan alfatul azim da ya bashi to kaga duk lokacin da ka samu ni'ima a wajen Allah ba a so mutum ya kan ya abin nan takabburanci a'a sai gode ma Allah subhanahu wataala so shi yasa su ma tunda yanzu ni'ima ne Allah ya musu za ku shiga wannan gari ku je ku zauna to sai Allah madaukaki ya ce in za ku shiga ku shiga wato kuna masu sujada ai mutawadi'in ala hay'atir raki'in in kun yi haka nagfir bin nun ana abin nan wa qur'a bi ta yana cewa tungfar mabniin lil maf'ul kenan nagfir lakum khati'atikum za mu gafarta muku kurakuranku da yawan nan da kuka yi a baya duk za a yafe muku in kun yi haka Allah ce sanadzidul muhsinin kuma waɗanda ma suka ci gaba da kyautatawa wajen ƙara biyayya ga Allah ai bi da'ati wajen da'a za a ƙara musu thawaban yawan lada inji Allah subhanahu wata'ala amma da yake duk sako ya fi ya wanda wato sako ya fi daɗi a zukatan kangararru ko mu wahalarsa shi kuma biyayya ga Allah ita tafi wahala ko mun saukinta maimakon su yi wannan sai suka musanya fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan waɗanda suka zalunta daga cikinsu sai suka musanya wani magana ka gana ashe ba dukansu ba kenan sai aka ce allazina zalamu minhum ashe akwai waɗanda suke kenan su ba su yi zalunci ba sun yi abin da aka faɗa amma wanda suka yi zalunci wanda su suka fi yawa sai suka musanya wani batu gairar ladhi qila lahum ba wanda aka faɗa musu ba faqalu sai suka ce mustahzi'in habbatun fi sha'ara a wata riwaya abin da suka faɗa cewa suka ce hintatu alkama alkama alkama su dai noman nan da suka faɗa shi suke so hindatun hindatun hindatun kaga daga ce hitta hitta ai babu wahala ku gwada ku faɗa ku ji ku ce ku ce hitta to da hinta wanne ku wahala ai hinta ya fi wahalan faɗa don sai kai wani gunji ka ne mun zagura haka ko amma hitta cikin sauki kawai za ka faɗa to ba za su faɗi mai saukin ba mai wahalan za su faɗa me wahalar za su faɗa kuma aka ce wani kudin baba sujjadan ku shiga koma kuna masu dukar da kai kuna masu nuna tawadu'i a'a suran sai suka musanya wa dakhalu yazhafuna ala astahu sai suka shiga kowa sai zauna a ƙasa sai suna jan gindi da jan gindi suka shiga garin an ce ka tafi akan kafafunka amma ka dan dukar da kai a'a suran zama za su yi suna jan gindi da haka har za su shiga cikin garin to kaga sai suka musanya fa baddala alladhina zalamu minhum sai suka musanya ibn al-qayyim al-jawziyya yana tashabbuhi tsakanin abin da suka yi da jahamiyya duka yana nuna cewa ba daidai bane a cikin nuniyarsa yana cewa la aminna nunul yahudi wa lamul jahamiyyi huma fi wahyi rabbil arshi za'idatani eh wai nunun da su yahudawa suka kara da kuma lamun ɗin da jahamiya suka ƙara a wajen istawa su kuma sai suka tsarma lamun a tsakiya suka ce istaula eh sai ya ce ai waɗannan duka fi waye rabbul arshi za'idatani ƙari suka yi Allah bai faɗa haka ba su suka faɗa umira al-yahud bi an yaqulu hittatun fa abaw wa qalu hintatun li hawani wa kadhalika al-jamil lamma qila lahu istawa fa aba wa zada al-harfa lin-nuqsani to kaga duk kowannen su kenan sun yi daidaito da su wancan jahmiya da mu'tazila kenan kannan su da su wannan yahudawa dukansu za azzalumai ne fa baddala allazina zalamu minhu qawlan ghayra allazi qila lahum abinda aka ce ka faɗa shi zaka faɗa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Barra'u bin Azib da ya ambata masa addu'ar da zai sai ce a ƙarshe ce masa wa bi nabiyyika allazi arsalta shi kuma da yazo zai maimaita a ƙarshen sai ce wa bi rasulika allazi arsalta sai annabi ya ce masa la wa bi nabiyyika allazi arsalta kaga da ya mai da ar-rasuli an bata a gurbin annabi sai annabi ya ce masa a'a wa bi nabiyyika allazi arsalta don haka idan an ce ma ga abin da zaka faɗa to shi din zaka faɗa ba a so ka canza a dalilin haka Allah ta'ala fantaqamna minhum sai Allah madaukake musu ukuba fa arsalna alaihim rijzan minas sama sai muka aiko musu da wata azaba daga sama bima kanu yuzlimun saboda abin da suka yi na zalunci min tabdil sun musanya kalmar Allah wa taghayyir sun canja sifa na aiki ga yadda aka ce a aikin sai suka canja aikin ga ka abin da aka ce a faɗa shi ma sai suka baddala du qawlan wa fi'lan kowanne sun canja id ghayyaru maqula wal maf'ula min amrillahi sun musanya abin da za a faɗa da abin da za a aikata daga barin umarnin Allah fa aqabahum Allahu zalika bi wuqu'ir wajzi wa huwa al-azab sai Allah ta'ala ya biya musu akan haka aka afkar musu da azaba a kayan su kila aka ce huwa da'un annoba ce ta same su wa mata bihi minhum adadun kabir mutane da yawa a ciki suka mutu a dalilin ta hadhihi al-ibaru hiya mawdu'u sura to wannan abin da aka kawo dan mutane su rike izina su fahimci ba a musanya dokar Allah yadda Allah ya tsara haka ake bi kuma dole a yi riko da shi a haka a samu tsira to wannan mutane su rike izina a kayi domin su fahimta kada su aikata abin da banu Isra'ila suka aikata a baya ballantana su ma abin da ya same su ya same su abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya waɗanda suka sako mu a gaban nan suke neman sharri game da mu Allah ka mai da sharrin su ya koma kansu waɗanda suke conivers din su a cikin ƙasa da waɗanda suke a waje da duk wanda suke kulle kullen ubangiji Allah ka mai da bala'in da musibar da kulle kullen duka ya tsaya a kansu mu kuma Allah ya ubangiji ka tsare mu daga makidar da suke shirya mana anta khairun hafizan wa anta arhamur rahimin ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك اللهم كل من أرادنا وأمتنا وبلادنا وديننا بسوء فرد كيده في نهره فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز فلا حول لنا ولا قوة إلا بك أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت له المستحق بالعبادة وحدك ونحن كلنا عبادك راغبون إلى فضلك الكريم اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك أنزل الأمن والسلامة على بلادنا أنزل الأمن والسلامة على بلادنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين